أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان اللهم رب فداك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to a baya wajen ɗauko labarin abin da ya faru a waƙen ashura na tsayin da ya mana bayani musul bin aqil ya tafi kufa da saƙon imam hussein alaihi salam kuma ya karanta ma magoya bayansa sun yi kuka suka zo suna ta masu mubaya a har mubaya a ta kai mutum takwas sun yi masa mubaya saboda aka yawan shige da fice na mut- na- na- na- na magoya bayansa har ya sa aka sani yana gari har gwamna ya miƙe shi ne Oman bin Bashir ya yi magana a mumbari ya yi kira ga aji tsoron Allah karada ta da fitina a kawo rarraba wanda zai janyo halakar mazaje da kwace dukiyoyi to kuma akan wannan ne magana dangane da abinda shi gwamna ya faɗa da kuma rubu- abinda imam hussein ya rubuta ma mutanen kuba a wancan karo To kuma bayan nan ainihin mutane daban-daban wanda suka hada hada umar bin sa'ad sun rubuta ma yazidu labarin abin da ke faruwa cewa gashi nan musulun bin ake na karɓar mu baya an mutane ga husaini kuma ga gwamna Nu'man mai rauni inda har yana da bukatan kufa ya turo wanda zai zartar da al'amuransa na jin wannan na tuna da ba sai na maimaita abin da na faɗa baya ba a kan nan zan ɗora to sai yazidu ya kira musulun bin amur albahiri ya rubuta ya rubuta rubuta ibn ziyad ya ce ga abin da yazid ya rubuta amma ba fa innahu kataba ilayya shi'ati min ahli al-kufa ويخبرونني أن ابن أكيل فيها يجمع الجموع ليشق أصل المسلمين وسير حين تقرأ كتابي هذا حتى تأتي كو- تأتي الكوفة وتطلب ابن أكيل طلب ال- حر- حرز حتى تثقفه وتوثقه أو تقتله أو تنفيه وسرا wannan wasiƙar yazid kenan zuwa ubaidullah ubaidullah bin ziyad shine gwamnan basara ta ɓangaren muawiya wanda yazid ya tabbatar da shi a gwamnancinsa yanzu kuma kamar da na faɗi baya ya gwama masa kufa da basara kuma ya mai da kufa headquarter wato ya tashi daga basara ya koma kufa kuma duka wa'annan zarduna guda biyu duka duk- duk an an bashi shine gwamnansu to shine ya rubuta masa wannan takarda ya ce bayan haka shi'a dina wanda yake nufin kalmar shi'a tun daga yazid ya ce fa innahu kataba ilayya shi'ati kun ga yazid yana da shi'a ke kalmar shi'a tana nufin magoya baya ne lagayo saboda haka ko- ko- kowane mutum da ka sani a duniyan nan shi'a ne illa iyaka shi'an wane ne shi kowa da ka sani a duniya shi'a ne akwai wani wanda shi ba shi'a ba ne ba kowa shi'i ne sai dai shi'ar wane to wannan su- sunan wani lokaci akan akan keɓance shi ato ahlul baiti da shi wa- masu faɗin shi da izgiri kuma da nuna kyama su suna nufin wani abu ne da shi amma dai abin da ya nufi yana nufin magoya baya to kaga yazid ma ya rubuta ya ce shi a ɗinsa sun rubuta masa cewa zu- eh, shi a ɗinsa na mutanen kuma sun rubuta masa cewa ibn aqil yana nan yana tattara jama'a bin ya tsaga sandan musulmi tsaga sanda ya karya sanda yana nufin raba raba al'umma yana neman ya ya raba al'umma alhali tana tare akan akan akan sarki guda yana neman ya kawo faraka ya zama wasu sun alle sun ma husaini mubaya'a alhali kuma yazid ke ke ke da mubaya'a yake da halacci daga wajen babansa to sannan kuma a japan su je su yi ma husaini kuma a ra- a sami rabuwan al'umma al'umma musulmi al'umma annabi don sukan cewa cewa an- annabi ya ce idan idan mutane suna haɗa kan mutum guda wani ya zo ya nemi ya tsaga sandansu to su ra- sa riwar shi kowa ya shi to da zaran ana zaune a da da shugaba guda wani ya zo yana neman ya raba shekwala asa shi ne tsaga sanda a lokaci amma tsaga sanda yana nufin raba raba al'umma. to zai ce saboda haka da ka karanta wannan takardar tawa ka- ka- ka kama hanya ka tafi kofa ka bidi ibn aqil ko kwararo kwararo duk inda ya shiga ka bide shi har ka san inda yake ko ka amintar da shi wato ka sami yar- yarjejeniya na cewa ka aminta cewa shi mabiyinka ne yanzu ya balle daga abin da yake ko ka kashe shi ko ka kore shi sannan kuma ya bashi takardar alkawari muna ce mishi alkawari naɗi naɗi zai fi da hausa muka ce alkawari ba ma appointment ana ce mashi haka amma da ingilishin ka ce appointment ana yi gana ya samu appointment takardar appointment na kara wato an naɗa shi naɗi ne da hausa zaka gane saboda mutane in an s- ba ba mutum mukami ana ce an naɗa shi ko ba an kan naɗa masa rawani ba sai ba shi takardar naɗi na na kufa to ya gawa mashi kufa da basara to shi musulun bin amur wanda aka yi shi takardar ya fita har ya je ga ubaidullah bin ziyad a basara ya kai masa wa'annan da wannan takardar naɗi da kuma wannan wasiƙa da ke mutunci da ya tashi rubutu sai ibn ziyar ya sa a yi a shiga shiri nan take ta kama hanya daga fatan kofa ya ce gobe za mu wuce ku ya halittar da ɗan uwansa usman a ku- a ku- a basara ya ce basara ainihin ɗan uwansa usman ya zauna mai amfani shi ne wakilin gwamna a basara shi kuma ya wuce ku to su kuma mutanen na ruwan ibn nama ya ce mutanen kufa sun ta rubuta ma sun ci gaba da rubuta ma imam takarda cewa muna tare da kai mun kai mutum dubu ɗaya A- daga- a kuma wani ruwaya daga dawud bin abi hind daga sha'abi ya ce wanda suka yi ma hussein alaihi salam mubaya sun kai mutum dubu arba'in na mutanen kuba a kan cewa duk za su yaƙi wajen kare shi za su yaƙi wanda ya yaƙe shi kuma za su yi za su zauna lafiya da wanda ya zauna lafiya da shi a nan ne fa da ganin haka nan ne sai ya ya aika musu cewa to in ya taɓin in zai turo irin musulun bin akiri in aka nan ne zai so har wala yau kuma shi imam hussein alaihi salam ya rubuta ma wasu manyan mutane a shirafa aka kira na mutanen basra ya tura wani maula nasa ana ce musu suleiman akan masa kinaya da abu uh, rozai shi suleiman yana ya rubuta masa takarda ya zuwa gare su yana kiran su ya zuwa daga su taimaka masa kuma su zunci da daga cikinsu akwai yazid bin mas'ud al-nahshari da munzur bin jawur jarur al-abadi sai shi yazid bin mas'ud ya tattara ba- banu tai da banu hanzar da banu sa'ad da suka halarta gaba ɗayan sai ce musu ya bano taib ya kuke ganin matsayina a cikinku ya matsayina a wata cikinku suka ce bashin bashin an ta wallahi fakaratun bahar wa ra'asar faha halalta fi sharaf wasata wa taqaddamta fihi farada suna yaba masa ka ce kai lafiya lau kai babba ne dan manyan mutane mai daraja a cikinmu wanda muke karɓar maganarsa bayan sun yaba mu shakanin ya ce to na tattara ku ne akan wani al'amari ne suka so ya shawarce ku kuma in taim- in biɗi taimakon ku a kansa suka ce mu masu karɓar nasihan ka ne masu sauraron ka ne kuma ra'ayinka shi ne ra'ayin ka faɗa mu za mu mu ji za mu sai ce musu to muawiya ya mutu me me ya yi gir- girman walakantuwansa yana da rai balantana kuma yanzu matacce shi muawiya a faɗin shi eh, wannan jagora na waɗannan mutane mai suna yazid bin mas'ud an-nahi- an- an- an-nahi- an-nahshari ya ce musu inna ma'awai ta mata fa'ahwana bihi fa'ahwana bihi wallahi halifan wa makona ala wa innahu qadin kasara babal jawri wal ithr وتضعت وتضعت أركان الظلم وقد كان حدث بيعة عقد بها أمرا ظن أن قد أحكمه وهيهات والذي أرى اجتهد والله ففشل وشاور فخذا وقد قام يزيد شارب الخمر وراس الفجور يدعي الخلافة على المسلمين ويتأمر عليهم مع قصر حلم وقلة علم la yarfu min alhaqqi mawqin wa dai qad kuma gan nasu na da tsawo ne kuma ya sa da yake cewa abin cin cin cin jira abin da shi wannan abin da yake faɗi shine ma'auya ga shi da ya mutu kuma dama walakantacce ne gashi kuma yanzu gashi ya mace an an huta ya ce ya buɗe ƙofan zalunci da laifuffuka kuma yanzu ainihin mutuwansa ya raunana rukunan zalunci kuma gashi ya kulla mubaya'a wanda yake tsammanin ya kyautata shi wato mubaya ga ɗansa wannan ko ba zai yi ba wani abin kididdikin ba zai yi ba ya yi ijtihadi amma ya yi kuskure wato wannan ijtihadin nasa ba zai yi ba kuma ya shawara aka taɓar da shi yanzu ga yazidu mashayin giya shine tushen barna yana da awon halifci akan musulmi kuma yana da awon shine jagoransu saboda karancin hankula na mutane da karancin ilimi saboda ka ya zama ba shi ga shiga ko kuma saboda karancin iliminsa da hankalinsa bai san masaka kafa akan gaskiya ba ya ce na rantse da allah rantsuwan da ba warwara wallahi ya kanshi akan addini ya fi falala a kan yakan mushrikai saboda mushriki nasa mai sauƙi ne shi ya ce bai yarda da Allah ba ya ce ba ma Allah ne kuma bai yarda da manzo Allah ba shi ko wannan yana da awan shi ne ma shugaban al'umma musulmi bin shi bin Allah ne saba masa saba ma Allah ne saboda haka wanne ya fi muni a wancan shi ya ce bai ma yarda akwai Allah ba bai yarda da annabcin annabi wannan ko ya ce shi ne wakilin annabin mu kuma in ka bi shi ka bi Allah in ka sa masa ka sa wa Allah yace wallahi yakan wannan ya fi fadala fiye da yakan mushrik to ga Hussein bin Ali kuma dan manzan Allah sallallahu alaihi wa ma'abucin ɗaukaka mai asali da ra'ayin da ya fi dacewa kuma gari yana da fadalar da ba za a yi sifatawa ba da ilimi da ba za a kimanta ba kuma shi fi cancanta da wannan al'amari saboda rigayensa da shekarunsa da gabatarsa da kuma kusancinsa tun yana yaro kun ga yanzu yanzu daur din na farko kun wannan a farko an ce wani bai cancanci halifa ba saboda shi yaro ko da ke sun yarda shi ya riga su shiga musulunci amma ya riga su ne yana yawo saboda haka shi ne farkon musulunta a yara to idan abin haka ne to yanzu kuma daur ɗin fa yanzu shi kuma husaini ya girmi yazidu dun yazidu lokacin shekaransa talatin da wani abu shi ko sai hamsin da wani abu idan wasu suka ga su manya ne saboda sun ba ali shekara goma ko ashirin to ga ga kuma yanzu kaga idan idan idan idan idan idan idan shekaru ne kaga shi Hussein ya ya girma sannan kuma idan rigaye ne tun kafin a haifi Yazidu shi Hussein ne yake addini sannan kuma ga ga sahibci shi sahabi ne shi ko Yazidu ba sahabi ne sannan kuma ga shi ɗan manzan Allah to ya kuma ya zai da shi kuma shi kuma ɗan wane to kaga wala Allah shi yasa muna magana yi muna magana dangane da al'amarin Hussein mutanen nan mutanen da su ba da yawa ba su son maganar sa saboda sun san duk hujjojinsu duk za a kwance musu shi duk hujjojinsu hujjan sahabi zai kawo tunda suna cewa sahabi ne amma kuma sun bi yazid har yanzu kuma suna bin yazid har yanzu kuma suna kaunan yazid duk da sukan ce shi ba sahabi ba ne amma kaga shi Hussein fa kaga sahabi ne ko
to nan yana ce musu to ga Hussein shi ga shi da sabiƙa wato da gaye a musulunta da kuma shekara shekaru don shi ya fi yanzu ya zama dattijo da kuma gabatarsa ga kuma halinsa na girma wanda yake tausaya ma yara ƙanana ya kuma yake girmama manya kuma shi ne ke da kyakkyawar ra'ayi kuma shi ne ya fi kamata ya zama shugaban mutane shi ne shugaban mutane cewa imamu ƙomin wajabar bihil hujja wa balagar bihil mawu'in kuma ga shi shi akan gaskiya yake baya karkata ya zuwa ga barna ko bata ya ce to ku mutanen basara sahar bin qais fa ga abin da ya dora ku aka kuka yi jamal wato sahar bin qais a lokacin ya ja su ya zuwa jamal din mutanen basara su suka yi amirin mu'mini ta bangaren jamal su ne jamalawa idan da jamalawa suka tashi sun tafi sun zauka a basara ne suka sami gwamnan basar ɗin ta ɓangaren amirin mu'mini suka yi masa matsuru da rasa suka yaga leɗinsa na sama da na ƙasa suka keta hancinsa suka ce je kaka gaya mai gidanka haka za mu yi da shi kafin mu kashe shi to kuma suka je suka yaƙi ba ja baya yaƙi suka yaƙi amirin muni ba ja baya kowane yaƙin mutuwa ne domin ya fahimci suka an ce masu cewa in ali ya ci su da yaƙi duk zai kwashe dukiyansu ne a matsayin ganima kuma zai bautar da matansu da yayansu kuma zai kashe mazajensu saboda haka kowa ya yaƙi ne yana yaƙi ne don kare ransa da iyalinsa da dukiyansa don ya san in bai nasara ba yanke mishi waya za a yi kuma matansa da 'ya'yansa su zama ganima da dukiyarsa da don haka aka gaya musu sai gashi amir mumini ya yi nasara a kansu duk ya saki wanda aka kama wanda aka kama duk ya ce da a saki su sannan kuma ya ce ainihin har wanda aka kashe a fagen fama dukiyansu nasu ne sai dai abin da suka zo da shi na yaƙi a fagen fama don takobi da garkuwa shi ne kawai ganima amma gidajensu a gari da gonakinsu da dukiyansu duk nasu kuma ba a ɗauki bawa ba ba ba a bautar da mumi to sai ga suka zo suka yi nadaman abin da suka aikata da sun san haka ne tun farko da ba su je sun yaƙe shi ba to shi ne shi ne yake tunar da su yake ce musu kun ga abinda sakar bin qais ya ja muku kuka je kuka yi ranar jama'a to faksiruha bi khurujikum ila ibn rasulillahi wa nusrati to ku wanke wannan abin da kuka yi na jama'a da fitanku da taimakonku ga dan manzon Allah ya ce wallahi duk wanda bai taimaki bai taimake shi ba to Allah zai gadar masa ko da kaskanci har a zura'ansa ya kaskanta har zura'ansa da kuma karancin magoya baya to ni dai kam na shirya yaƙi domin taimakon ɗan manzo Allah. kuma na na riga na na riga na- na na ma sa sulken yaki na ɗaura kamara na ce ya- na kuma san cewa duk wanda bai yaki ba ma aka kashe shi to zai mutu ce mallam ya kutar ya mutu wanda ba ba a kashe shi ba zai mutu wa man ya harib lam ya wanda kuma ya gudu ba zai tsira ba saboda haka ku kyautata jawabin da za ku waɗa manzo Allah Allah ya ramshe ku sai banu hanzala da suka ji wannan magana su- suka ce ya aba khalid mu ne ainihin kibiyoyin kwarinka mu ne kuma mahayan jama'anka in kai harbi da mu kai nasara in kai yaƙi da mu kai nasara ko in kai harbi da mu ka samu ka samu abin da ka raba in kai yaƙi da mu kuma kai nasara to wallahi muna nan tare da kai ba- ba ba gudu ba ja ba za mu taimake ka da takubbanmu za mu kare mu da ha- ha- za mu kare ka da hannuwanmu da jikunanmu in haka kake so su ma banu sa'ad bin zaid su ma suka faɗi shi yan ina gaba sai a ba khalid abin da muka fi ƙi a rayuwarmu shine mu saba maka mu fita daga ra'ayinka sahar bin qais ya umarce mu da kada kada kada mu yaki mu- mu- yanzu ko kuma ce sa harbin kai shi ne ya ruɗe su akan yaƙi- yaƙan jamal yaƙin yaƙin jamal to yanzu amma yanzu mu ra- za mu ɗauki ra'ayin kai su ma banu amir bin Ta- tamim duk dai ƙabilonin da suke ƙarƙashin a- jama'ansa ne su ma suka yi magana cikin irin wannan na nuna goyon baya ga shi eh, yazid bin mas'ud annashari su ma suka ce su ma duk dai suna tare da shi sannan da sai ji duk dai duk kabilonin da ke karkashinsa duk sun goya masa baya sai ya ce musu ko suka ce su wannan suna cewa duk abin da ka duk ra'ayin da ka yanke shi ne ra'ayin ka kira mu mu an saba ba za mu taɓa saba ba da ya da ya ji wannan jawaban da jama'ansa duk suka yi masa cewa na amsuwa sai ya rubuta ma Hussein salawatullahi alaihi yana cewa bismillah rahman rahim amma ba'ad wasala ilai kitabuka wa fahimtu mata ندبتني إليه ودعوتني إليه من الأخذ بحظي من طاعتك والفوز بن- ب- بنسيبي من نصرتك وإن الله لم يخل الأرض قط من عامل عليها بخير أو دليل على سبيل النجاة وأنتم حجة الله على خلقه ووديعته في أرضه تفرعتم من زيتونة أحمدية هو أصلها وأنتم فرع فأقدم سئلت ب- بأسعد الآئلة فقد ذللت لك أعناق بني تب- تميم وتركتم أشد وتركتهم أشد ت- تتامعا في دعتك من الإبل الظماء لورود الماء يوم يوم يوم خمسها وقد ضررت لك ركاب ضررت لك ركاب بني وقد ضررت لك ركاب بني سعد وقص وقصرت درنا صدورنا بماء ص- صحابة مزن حين استحل برقها فلما to wannan abin abinda shi Yaz- yazid bin mas'ud al-nashali shugaban wa'annan kabiloli kab- kabilan bani tamim eh, rassansu daban-daban wanda duk suka nuna goyon baya gare shi ya rubuta mai imam hussein yake cewa bismillah rahman rahim amma ba takardar ka ta iso gare ni. na kuma fahimci abin da ka kiraye ni ya zuwa gare shi na dabta ni da da'auta ne ya ce na dabta ni ilai wa da'auta ne ilai abin da ka kiraye ni na gare shi mene ne kake rayu ga sai rubuta min al-akhdh bi hadhi min ta'atik wannan wannan magana tana da tana da kyawun ma'ana na karban na daukar rabona na da a gare ka wal fuz bi nasibi min nusrati da rabauta da da kasona na taimakonka wato kenan idan mutum ya taimaki imam hussein ya taimaki kansa ne, ya ɗauki rabonsa ne shi ma imam hussein aka yi kar in ya aika mutum ya ce huz nasibaka min nusrati ɗauki rabonka ɗauki rabonka na taimakona ɗaukar rabonka wato i- i- idan ka taimaki imam Hussein ka rabauta saboda haka in in aka kira ka zuwa taimakonsa kana ɗaukan rabonka ne nan kuma ya ce ainihin da kuma ra- rabauta da kasona rabauta da kason kason ka na taimako in in Allah ya kaddara kana da rabo in Allah ya kaddara kana da rabo gobe kiyama wajen Allah to sai ka taimaki Husaini ka samu wannan rabo in kuma Allah ya sa baka da rabo ka taɓe sai ba za ka taimake shi ba. halas kamar yadda imam a- a- a- abin da ya rubuta kafin ya bar madina zuwa banu hashim ya ce wanda ya riske ni zai zai shahada man lahiqa bi istushhid wa man takhallafa lam yablugh al-fath was-salah wanda ya riske ni zai shahada wanda kuma ya ya jinkirta bai ma'ana bai je bai zaman shi to shi kuma ba zai kai ga nasara ba wasara ake to kaga nake ce- kaga nasara a nan ita ce ta ɗaukar rabon ka ma'ana hir- hir- wanda duk bai je ba ya ya sami hirmani ya ya- ya- ya hasara ma ya hasara duk ba zai sami wannan rabon ba me ya rabon shahada kawai lagayi shahada kawai lagayi in ka bi imam shahada za ka yi amma shi ne rabon naka in baka bi shi ba kuma shi kenan kaya sa kamar yadda shi shi wan- wannan shugaban nasu a baya yake cewa duk- ba cikin jawabin sai yake ce masu ni na shirya ma yaƙi na kuma ɗaura ɗamaranta da yake da larabci yaƙi ana ce ma yaƙi mace ko namiji duk wanda ka ga dama har ba ana iya kiran shi namiji ko mace ko yadda ka ga dama kana da zaɓi wasu kalmomi a hau- a larabci da harb da dar ko k- duk wanda ka ga dama ka ce mace ko namiji duk sun yarda to na yi na yi ma yaƙi shiri na ɗaura ɗamara to sai ya ce kuma mallam yuqtal yamut wanda ba a kashe shi ba zai mutu in ba kashe mutum ba fa in farautu min almauti aw alqatli fa idan la tumatta'una illa qalila nam in ma na'am zaka rayu amma bayan wani lokaci kuma fa zaka mutu khalas sannan kuma yace wa man wa man yahrub lam yafut wanda kuma ya gudu ba zai tsira ba saboda haka to bayan da ya masa wannan jawabi mai shiga jiki shine suka amsa shi kuma shi ne rubuta ma imam hussein a cikin takardar sai ke cewa ainihin ɗaukar rabo ko da ke wani lokaci na kan zauna ɗan muku bayanin wannan bayan isha darussan da ke cikin magana ɗin ba majalar tarihi ba ne akwai darussa cikin abin da yake faɗi yake ce min al'ahd bihi hadhi min ta'atika wal fawz bi nasibi min nusratik na ji abin da kai kira na gare shi na in ɗauki rabona na ɗa'a gare ka da kuma in rabauta da kaso na na taimakon to wannan magana da yi na gaba ya nuna shi wannan mutumin ya san imam hussein ba yana tunanin wannan imam hussein nan wani wanda ya fito ne yana neman hilafa ya san matsayin imam hussein sai ce wa antum hujjatullahi ala khalqi ku ne hujjan Allah a halittarsa kaga shi ya san ya san Allah na da hujja wa wadi'atu fi ardi ku ne ajiyan Allah a kasarsa tafarra'atum an zaitunatin ahmadiyya ku kun risanta wato ku reshe ne na tushen tushen ahmadiyya tushen ta ahmad tushen ta wane muhammad sallallahu alaihi kowar ma'ana kore shan itaciyar annabi kuma huwa asal hawa an tufaru a yau sai mace shi ne tushenta ko ne reshenta manzo Allah ne tushen wannan itaciyar ko ne reshenta saboda haka ya ce to masha Allah yanzu dai ni na tausasa maka wuyayen banu tamim yanzu duk sun na basu duk sun suna da'a gare ka da'an su gare ka sai su misa shi a shaddu da tabu an fita a daga sun fi bibiya ga da'an ka min al-ibril zamma fiye da raƙuma masu kishi liwuro da ma'i yau mai shimsa a shiga ruwa ranar shan ruwanta kamar raƙuma za a kai su sha ruwa sun daɗe suna jin kishi kamar akan ranar shan ruwan sai aka kai su bakin ruwa aka ga shan ruwa kamar da Allah ke bada shan ruwa fa sha rubu na shirban him za su sha shan shan raƙuma masu jin kishi in raƙumi yana jin kishi in ya kai ga ruwa kwai in ya jefa bakin nan nasa ya fara zuƙa sai ya cika ciki tukunna ya ji dam sannan ya cika tanki don raƙumi yana da tanki an ce tankinsa yana cin galon ashirin yana iya ɓoye galon ashirin na ruwa shi halittar da allah ya masa yana da tanki yana da bututu bututun zuwa bakinsa bayan ya sha sai ya aje a ma'ajiya in kuma yana jin kishi sai ya matso famfansa famfan ya bi bututun ya zo bakin sai ya sha saboda ka yakan daɗe bai sha ruwa ba to in saboda ka in in da kuma ya sha yana fama da kishi ma'ana a tankinsa ba ko ya gama shan na tankin in ya zo ya sami ruwa ba karamin sha yake to ya to kenan ya kamanta ne da shan yadda raƙun masu jin kishi yadda za su dirama ruwa da sha wato kasan da shauƙi to sai ce ya kamanta al'ummansa yanzu shauƙinsu ga ɗa'a ga imam hussein kamar shauƙin raƙuma ne masu kishi kuma su a shirye suke da su wanke ainihin ƙazantan zukatansu da ruwan da ke mamako da ke sauka daga girgi wato yana yana masala yake da cewa yanzu ga abin da suka yi a da ne da aka ruɗe su aka sa suka yaƙi amirul mu'minin yanzu kuma ga dama ta zo wanda za su wanke wannan abin da ya faru da saboda haka ashirin suke da imam hussein alaihissalam ya karanta wannan takarda tasa ya ce malaka amanaka allahu yau masu wa azzaka wa arwaka yau ma'adashi wannan wannan imam hussein ya masa addu'a ya ce kai wannan malam allah ya amintar da kai ranar tsoro allah ya ɗaukaka allah ya shayar da kai ranar kishi wato irin irin bayan da ya karanta abin takaici dangane da al'amarin mutanen basra din nan ba su sami ɗaukar rabonsu ba a karbala takamin tarihi sun taso da nufin za su nufkar bayan da suka ji imam hussein ya kama hanya sai suka taso daga basra su dubu goma sha biyu kowane a shirye ki sai dai ko shahada ko kare imam hussein kawai suna kan hanya ranar aka ci musu aka ce ai an gaba shekaran jiya an kashe su kaka to ba sami wannan alƙalar wannan dai ya sami ya sami addu'an imam hussein kan bayan ya sun nuna cikakken goyon bayansu amma dai kam abin bai yiwu ba ba a yi karbar da rasuwa kwana biyu bayan karbar suka suka labari su suna gab da za su sa ce ya nawa abin da ya mutum dubu goma sha biyu da a ce sun riski imam hussein da labarin ya canza amma kuma dai abin da allah ya kaddara ya yau gashi na mai yayin da suka shirya fita sai su labari ya zo musu bayan kashe shi hankalin su kuwa tashi sun bakin cikin wani to wannan dama cikin su mutanen nan biyu da yazid bin mas'ud annashari da munzur bin jaru al-abadi si munzur bin jaru al-abadi ya yi wani aiki fa Allah ya sauki shi da da manzon imam hussein ya zo gare shi da takarda ya karanta sai ya tsammaci cewa da sisa ibn ziyar ya mashi domin yarsa tana auren ibn ziyar shi surukin ibn ziyar sai yana tunanin cewa wannan da sisa ne ibn ziyar ne ya turo wani da sunan shi imam hussein ya turo domin ya ga mai zai shi haka ya tsammata saboda haka sai ya ɗauki takardar ya ce ma manzon biyo ne sai suka je sai ya ce sai miƙa ibn ziyar ya ce kaga ga hussein ya turo mini da ɗansa wai in taimake shi yana tsammanin ubaidullah ya rubuta kaga sai ubaidullah ce a shi kai amintaccen mu amma ina imam hussein ya rubuta abin da kai ce imam hussein ya rubuta to shi kuma sai ya tsammaci wannan kawai makircin ibn ziyad ne yana son ya gano shi bari ya bai shi kuma ya bi mashi ta wata fuska sai ya ce gashi ga takarda ka gani hussein ya aiko amma shi ya ɗauka ba hussein ba nan ko shi ibn jihar ko ce a kai karɓi manzon ya karanta kada sai ya sa aka tsire shi aka tsire shi suleiman ɗan saƙon imam hussein ranar ne mun zirbin jaro da ya yi baƙin ciki da ya ga an tsire shi ashe da gaske shi ya ɗauka da ya kama zai shi a ashe kai amintaccen mu aini na rubuta in ga yadda kai na gode a shekara tare da muna son dama muna tsammanin kai mabiyan Hussein amma yanzu na aminta kai namu ne haka ya tsammata kawai sai ga an tsira wannan sannan sai shi la'in din nan ibn ziyar ya hau kan mumbari ya hudu ba ya barazana ga duk mutanen basara in suka sa ya ce to kun ga Hussein yana neman ya raba al'umma kaga abin da yi to yanzu ka da ya turo amma Allah ya tabantar da shirinsa mun- mun gano ɗan saƙonsa ko kuma ko a kullum da saba ma sa- sarkin ku to da da yawa ya gari bayan nan wato au- eh, kun san mun faɗi cewa ibn ziyar ya bar basara ya koma kufa to ana gobe zai koma kufa ne wannan abin yawo sai ga mun bin jaro da ya kawo takardar imam hussein da ɗan safa ya ko kashe shi kashe gari ya kama hanyar ko to akwai wasu dattawan ma da imam hussein ya rubuta musu takarda a cikin basara ɗin. akwai ahmad bin qais banda wa'annan mutane biyu da na baku labari eh, yazid bin mas'ud wanda har imam hussein ya gode al'amarinsa ya ce amana kallahu yau na kawo a zaka ko a waka yau na atashi akwai kuma wannan eh, mun- eh, munzir bin jaru wanda ya wannan kuskure babba tunda wannan wannan al'amari da ya yi haka ya zata amma kuma dai bai kamata kana zato ka ka aiki kamar kana da yaƙini ya kamata har wala in kana zato ne ka kuma yi zaton kila da gaske ne Hussein ya yi amma dai shi kawai ya ɗauka a gadai akwai cikin dattawan da aka tura akwai a- da aka masu aka aika musu akwai ahmad bin qais da qais bin haitham da kuma wayannan mutane biyu da muka ambata wannan alamun da ya kasance ya kasance to insha Allah magariba ta yi za mu dakata a nan ba don mun kammala ba sai sai gaba za mu karasa insha Allah sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi
Ebi, Allah mu sai Allah mu gode ne da Allah sa ku kafa. Yana bukatar da shi mu mai gan kadan. An bari ka ne. An bari. Ka hankali. Thank you.